فكلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم
إن الحمد لله من الحكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah. Yau da muna subudu sha uku ga wata na Jimadal Ula, hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha tara ga wata na farko shekara 2019 Allah mana jagoranci an wa kamar da aka saba za a iya kira a lambobi kamar haka guda biyu lamba ta airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 0 an sosan ko ko a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka suna Allah Ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan gaisuwa da fata alkhairi daga wani bawan Allah yana tambaya cewa waya zakar gidajen haya da motocin jigila ana ana ba su ana fudda zakarsu ko ya zakarsu to eh an wa mas'alar zakka ta kayan irin kadarori ake cewa masu kawo kuɗi irin su gidaje su motoci abinda kahin yanzu ma tun lokacin magabata na farko lamari can dama ana gidajen haya ana ba da dabba ta dab- haya ta dabbobi sauransu dai cewa kusan ba wata mazhaba ɗaya wadda ta ɗora yin zakka a kan abin da yake kawo kuɗi irin na gida ko na abu daban a da gidaje ne yanzu ga motoci inda ma mutum zai iya magana akwai wani dan zamanin an samu wani cikin masu tunani irin kamar kwarzawi lagarta mashi ya yi wannan fatawa shi ne kunye wannan fatawa ta yana kawo ra'ayin idan aka ce ba da zakka ta kadarori to kenan ya za a talaka su samu zakka to wani malamai sun yi raddi ka ce kullum ana ba talaka haƙin da Allah ya bashi ba ba mutum haƙin da Allah ya bashi ba Allah bai ɗora ba zakka a irin wannan abin da ake ambata na gidajen haya ko motoci na jigila Allah bai ɗauki wani bai zaba da ra'ayi ya ɗora musu saboda wata tausayin talakawa abin da Allah ya ɗora shi ne ake ba mutum na gaskiyar magana eh, a da abin da yake na dukiya na mallaka na gida na haya motoci na jigila su a karan kansu babu zakka a karan kansu abin da suka kawo ne na haya motar jigila ce abin da ta kawo gidan haya ne abin da ya kawo shekara in ta kewayo abin da yake hannunka shin za a yi lissahi hasaba aka lissahi ka lissahi sai a hudu haƙƙin Allah a ciki amma a karan kansu ba ta yin gidan miliyon shirin ke wannan gidan miliyon kaza yake a yi lissahin zakka a hudu a ciki a kwace wani mota ta- miliyon- mota ce ta miliyon kaza wannan gaskiya magana babu wannan a cikin haƙƙi da Allah ya ce a hudda a cikin dukiyar zakka kuma cikin mazhabin su gabata ba mazhabar da ta kawo kamar da yake cin tawon minna albani kan masalar ba wata mazhaba da cikin ma ce ma ra'ayin mazhaba wanda ya kawo hudda zakka cikin irin wannan ababe ya ce sai da ra'ayi na malaman zamani wannan zamanin sun kawo na ra'ayi kuma ra'ayi ne ba ba a dora mutane haddin eh, diya a dukiyarsu abin da Allah bai bai dora musu ba da shi gaskiya magana ko babu zakka cikin motocin haya motocin jigila da gidajen haya sai abin da suka kawo za a da sai a hudu zakka a bada
na'am malam sai wani yake magana akan cewa wai iya so a jawo hankalin mata ma- matan aure wanda suke matsa ma mazajensu akan cewa sai sun yi musu wasu abubuwan da ba su iya ikon yin shi
shi wannan ba hili hilin tambaya ne wannan kuma a wannan darasi ne na zai kira mu daban a yi hili aka cewa cikin nasiha sa shi wannan ba hili tambaya wannan ba tambaya bace ai matsalar shi ce yake so a kawo magana kanta ko matsala ta sauran wasu mata daga cikin mata wannan abu ne na sananne kuma shi ma ya iya mata nasiha shi ma an san cewa ba magana ba mace ko wani Allah ke cewa la yukallifu lahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha Allah kan shi bai dora ma bawa abin da ya karin shi haƙƙi na Allah ma da ya dora ma bawa Allah bai dora ma abin da baka da shi kenan maganar kuma Allah ya ce filin mata hulla ko ka bashi Allah ya ce ka bada abin da Allah ya baka kenan baka da shi ita kuma mata ya daga cikin aka ta gallazawa ko munna zamantakewa ga miji ki dorawa miji abin da ba ba shi da shi irin wannan mata sun suke kai maza da yawa gidan kaso su ci kudin jama'a ko su ci kudin gwamnati irin wannan mata sun kai da yawa gidajen kaso kuma shi kenan za ta gidan kaso kwana biyu ta ce ta bata haƙuri amma shi kasan shekara biyar shekara kaza ta ce ta sai kun a raba su ta kai ka ta tura gidan kaso kuma da ita ta yi ta saban saban armanta shi ne matsala wannan dole shi kanshi namijin ya hankali kamar ta ɗora maka abin da ya kashinka ka tsaya kan daidai wadatarka kakka shiga ka biya santa ko tistasa wata ka ciyo duki ka ci dukiyar mutane ko nakan ya kare karhin abin da ya karhin ka doka nakan zai kare ka shiga na jama'a ko ka shiga dukiya ta ta hukuma ta ta gwamnati dukiya talakawa a kama ka ari na lili a takaice dai ku matan bai dacewa mace mai tausayin miji mai biyayya ga miji ta dora wa miji abin da ba shi da shi kai kuɗin ta ɗora maka kai ma kai hanka shiga ka zama mai hankali kar ka yarda ta dare ka ta saka cin kashe kai abin da kai ka kashe nakan mu daga baka shiga da wani ina fata duk kowa da Allah sa gane amma akwai gaskiya akwai hadari gaskiya Allah shi da mu amin ya rabu to sai wannan shi kuma yake da tambaya cewa wai wanda ya saki mace saki daya wai iya iya iya da yancin ya hana ta hira da wani
to shi a ƙaida ta musulunci Allah subhanahu wata'ala nasu Qur'ani Allah gurgun sura ta musamman sura talak yayi magana da horko ga maza la tukhrijuhunna min buyutihin su kuma mata ce wala yakhrujuna ku maza idan kuka saki mata saki ɗaya saki biyu dake ne da ba ku magana ko komai kan shi Allah ce kar ku hudda su daga wannan ɗakin nasu inda take dama anan za ta yi idda ƙaida ta doka ta Allah Allah kuma Allah ya magana su ma matan aka ce wala yakhrujun su ma kasu ta saba ɗakin su sai dai amfani da gudu na wani mugun abu yauka daga ba wannan a takaice da kenan inda za a bi tsari na Allah daman bata kubce maka ba ta shiga wani wuri har za a je a yi hira da ita a zige ta ka kasa maida ta domin tsarin musulunci ya hana ko jirwahi da kaman ka yanwa ba a wa matar da aka ma saki ɗaya ko saki biyu wani wani shine kamata da kyau mu gane balle masu shiga zawara kar ka shiga zawarar da take cikin idda ka shiga armanta ka yi magana ka a rigaye ka wadda ma aka ba da dama a yi jirwayi da kaman wanka wadda a mata cikon saki uku ya mata saki daban-daban saki uku ya mata wanda babu wani gyara ko kuwa mace ce mai takaba wannan su ne ake ba damar jirwayi da kaman wanka don mijin bai iya mai da ta wannan shi ma ba alkawarin to zan arme ki yana da kin ƙara idan na komai na shirye har ta ga uwa ta duk wannan ko shi ba a yi to idan wani idan an hana maganar arme alkawarin arme da mai saki uku da ba komi ko na na- mai ta kaba ma sai ina ga matar da take mallake da wannan miji mataka ba ta ƙara idda ba ko da ɗayansu ya mutu kowa zai gari junansu ba za su gari junansu har za akwai sauran alaƙa tsakaninsu mataka ba ta ƙara idda ba kenan akan haka bai halitta ita matar dama ta yi magana wani ba zawuri ya zo janta a hira arme kuma kai ma ba zaurin bai halitta ka je mata wa take cikin idda maganar hira arme bai halitta kai kanka to kina akan wannan halin miji iya da dama ya hana iya da dama ya magana duk da cewa daman barin hanyar tasa ta tafi gidansu ƙa'ida za ta zama a gidan miji har ta ƙare idda haka ne ƙa'idar da musulunci dora to ci gaba Na'am, to sai wani yake tambaya cewa wai mutum kamar in yana da dukiya sai yake kaiwa banki ajiya kudin shi amma ba a kara mashi ruwa wai wannan ya halitta gare shi na matsayin shi na uwa magana ajiye kuɗi a banki a yanzu wata daruwa ta zamani yanzu kadara yau masu kuɗi da suke garin nan a ce wani alhaji zai ajiye kwanta buluke a gida ya ajiye ya kawo 'yan sanda goma goma ya ajiye ka yi imani kuma za su iya zawa su kashe su a shirin wannan ko a yanzu yadda aka ci gaba wajen makamai na zamani na kisa ina 'yan tare suka saba shiri ina musamman idan wa masu zuwa su kai hari ma a kwamsariyar balle gidan alhaji yau da kashe ka gidan ta kashe ka gidan Allah kilan da zai kashe da ka gidan ba su kilan sun bude haka ma kowa san da ruwa ce kowa san eh, maganar ajiye kuɗi a banki ya zama da ruwa ta zamanin yanzu ba ba inda kayya me a cikin matsalar wannan gaskiya abin sanan ne kuma wanda ko da ajiye kuɗi ko ana ne wannan ɓoyon shi ne ba da matsala kan sai magana
Na'am, to sai wani ke da tambaya cewa wai kamar idan mutum daga kallon mace haka har ya zub da mani sha'awa ta yasa ya zub da mani wai wannan abin ya aikata zina kenan
nau'i ne na zina duk da bai kai wancan babba ba amma bai halitta ina abin ne gallabe shi kwanan
na'am eh da kiyaye amin. sai wani ke da tambaya game da wannan menene ma'anar kalman ta walam ya kullahu kufuwan ahad wannan me ma'anar wannan ta biyo bayan ƙarshen suratul ikhlas qul huwallahu ahad ka gaya musu shine Allah wanda yake makadaici ba shi da ba shi da abokin tarayya Allahu samad Allah shine wanda dukkan wasu halittu ke bukata zuwa gare shi lam yalid wa lam yulad shi Allah bai aiho ni ba kuma shi ba a shi ba ya ka ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko kufuwan ahad a cikin Allah subhanahu wata'ala ba shi da wani ake gaska a Hausa kamar da aka ce nasin da yake cewa laisa ka mithli shay'in huwa samil basir Allah babu wani wanda yake daidai da Allah kufi dukkan wata siffa ta Allah ba wanda yake daidai da Allah bangaren halitta bangaren arzikawa bangaren dukkan mulki shi ba wani abu da yake na Allah ne wanda wani yake da irin shi shine ma'ana walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da daidai kufi wanda suke daidai egal egal daidai da Allah ta wani bangare ko hadattawa ko azutawa ji gani da abin da shayi siffofin Allah gaba daya babu wanda yake daidai da Allah Allah shi kadai ne eh wahidul qahar wannan shine ma'anar walam yakul lahu kufuwan ahad ba shi kufi kuda kenan kufi a wata kenan gaskiya gaskiya muke cewa daidai wanda suke egal daidai da Allah ta wani bangaren da abin da yake na siffofin Allah babu wani wanda yake irin na Allah wanda suka tare da Allah ko wajen haƙƙin bauta ko wajen arzutawa ko wajen halittawa wajen duk abu da na Allah Allah babu daidai da shi gana kenan kuma da ce mun ce a kira lambar da aka bada akan ta kamata a kira amma lamba ta yartar min 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katroven katoros turandu senkant karandu Allah mana mafaka bismillah to malam dangane da magana nan da kai ta zakka shi shi wannan ke tambaya ce wai idan mutum ya huda zakka zai iya sayan abinci ya ba yan uwan shi to ita zakka wani haƙƙin Allah ne ake huddawa a cikin dukiya lokacin da ka hudda kenan ba naka bane balle ka tasarrufi da shi ka sai haƙe goshin ka ko daga karaba ba naka bane ba na masu he ka meka wa masu abin su su sai abin suke so kenan in ka sai shinka shinka karaba ba zaka hudda ba ka sai haƙe gaba da haƙe gaba da ba haƙe ba zaka gaba da ba kenan mai- mai hudawa bai tasarrufi da wannan abun sai mai ta ga masu abun su su sai da su sai mai suke so saya haka ake yi.
to eh tambayar shi ta biyu shi eh, kullum dai eh, dangane da zakka ne ce to in ka huda zakka kana bin mutum bashi zaka iya zawa ka gwada mai gashi kuɗi gashi zakka ce na huda amma kuma dangane da bashi ka rike ka ce wannan na bashi ne da nake wannan maka a hudda.
abin da ya sa malamai ke magana kan wannan mas'ala ta a yi lissafin zakka a bashi idan akwai wannan hanya a cikin zakka ke masu kuɗi ba sun zakka ba me yasa ga misali duk mai kuɗin da ka samu ka samu yawan bashi kuna zaune shekara ka ce bashi na wajen wani ya ka ware kenan kaga kenan maganar zakka babu ita dan ba wani bin bashi bai bi bashi duk da ana ga cewa masu ganin haka yin wai ka mekawa mutumin a hannun shi ka mallaka mai kuma ka tana mai da bashin da yake kan shi shi ya ɗauka ya baka don da wannan wannan ke ma Allah alam eh amma haka ya kamata da gaskiya magana kana ya ba mutum amma shi daga baya kuma idan wani bala'i bane ba amma ka rike ka yi lissafin zakka ta wajen wani gaskiya ana kuma tsala gaskiya Mm.
to to mana wannan yake tambaya wai wurin addu'a shafa a huska ana yi
Eh, shi abin da ya tabbata bangaren addu'a nasin da ya inganta na bangaren ruwaya cewa inna la hayyun karim yastahi min abin ayyar fa'id ayyar fa'id ilayhi yadayhi fardu masu faran ma'ana da hadisin da eh, annabi ba labarin cewa Allah subhanahu wata'ala mai karamci ne iya kumyar bawon shi daga hannun shi zuwa gare shi ya maido mai hannun shi zero ba komi kenan Allah idan bawa ya daga hannu bai maido maka hannun gaban za kenan daga hannu ya tabbata a sunna kuma hanyoyi ne na san biyan bukata amma shawawa ce babu ruwayar hadisi wanda ya inganta akwai ruwaya ku daga hannu in kun kare ku sha huska ku wannan akwai amma ana maganar bangaren isnadi ingantacce ne babu kina shi ne amma abin da ya tabbata sai kwarai kamar su na izinin na salamu ne ke cewa ma a yake sukan kwarai magana ma shafan gaba daya na ga a takaice da abin da yake da muhimmanci yake tabbaci a daga hannu a yi addu'a gaskiya shi ne ya tabbata a sha Allah.
to mana wannan yake tambaya cewa wai wanda ya ce wa matar shi ya kare da ita har abada ko baya son ganin ta har abada ina matsayin wannan arabi nasu tambayar shi za a yi ya kare ya ta wajen mi shi kun an wasa ki bai biya bukatar duk sake na ba ira kace nasa kake ba iya bukatar tambayar mijin duk sake na kinaya iya iya bukatar iya bukatar me yake cewa bayani ga mijin wanda ya abin amma yanzu matsala ba matsala wanda kace kaza me kake ni simple ba bane mai sauki da kace ka ka kare ta ba armanta ka ga ka huta da lamarin ta ne shi ba ba ba ba ba ba lamarin mata tana tana gidanka shi dai ya buƙatar saki na kinaya ba ƙara hili ba to iya buƙatar tambaya ga shi mijin da ya magana kuran eh To sai wani yake tambaya cewa wai ina hukuncin wanda zai yi sallar asuba a zuhur kuma sai ya ga dama.
to in washi ta yake cewa tariku sala mai barin sallah a wajen sahabbai irin su ibn khattab su abdullahi bin umar sallah guda ka bai da gangan matsala ce wai kana musuluncin ka sa matsala suna kiran shi akan kawurci guda da gangan ka wata wuce ke mutum da bar sallah kun ya bata ne kenan kuma Allah bai bukatar ta ko ka zo gaba ta Allah ne Allah ya wa sallah lokaci ga shiga ga huta ce annabi ya- ya magana cewa inna salata awwalan wa akhiran kuma nasin qur'ani Allah ya ce inna salata kanat ala mu'minu kitaban mawquta sallah wata farilla ce inna salata kanat ala mu'minu kitaban mawquta sallah wata farilla ce Allah ya rahmata masu imani kuma nan farilla ce mai lokaci kayyadadde kenan shi Allah ya mata lokaci kai kai rashin daga maza kai shi na ce inda har za a ba wani damar ya rama sallah lokacin da ya so da Allah ba mai jihadi fi sabilillah wannan dama wanda yake cikin hadari aikin Allah amma ta sallah ko da gudu sai yayi ta makurin kana hirarka kana ranyo ana shawara sallah yashin aka dama a tashi a yi ta bayan ta wada misali wannan garaje ne kuma ko kai ba ta Allah bace ba eh Allah tashi ta wuce ta kace kai gaskiya magana wannan shine fatawa ta Umar ibn Khattab sai Abdullah ibn Umar Salman Farisi cikin sahabbai dai haka cikin cikin malaman tabi'ai gaskiya magana eh wannan a mai bayani yana son zama cikin imani kai da imani yayi kokarin hasa wannan halin na rena ko barin sallah ya ga dama ita shi ne kira mana mai barin sallah ya cikin aka ta tarku sallah masu barin sallah
To wani malam yake tambaya cewa wai eh, mai bin liman idan alwalar liman ta warware to wai wanda ya jayo liman idan ya jayo shi sai ya sa shi to wai sai ya yi niyya kokwa kuran ci gaba da sallah wannan magana ne liman ce ko ne sallah ce dama ne sallah dama man sallah ko ta ce zai ba sallah ta kashi kashi liman mu ba akwai masu karin magana wai istikhlafi an yaro na iya cikin fahimta ta wasu amma babu wani sharadin haka nan kullum da kashe gaba mai gizi ka ka an da ka san kai mai bi ne shi kaka gaba ka san zo kan limami don ba bukatar ka ce wannan ne liman ce kaza kaza kaza kullum kai ne sallah ka ci gaba sallah kullum ka ci ko abin da maka saura su ma mu daga baya in wanda in kai masa buki nan in ka zarce su tsaya har kare naka shine kullum abin yi bai bukatar sabon ne daban ta musamman wai bai zama darjiya man kana cikin sallah kullum
ta wannan yake tambaya wai kasar bakin kilo nawa ne
to ɗan magabata suna da manganu kan ƙasarin sallah abin da ya shahara a nan cewa mil 48 shi da ake lissahi kilo 81 da wasu metrori shida ne to shi maganar ƙayyade kilo kaza za a ƙasarin sallah wani sha maganar babu nasi daga manzon da Allah ya aiko ko nasin Qur'ani ko sunna wanda ya ƙayyade kilo kaza za a ƙasarin sallah ruwayar da masu cewa mil 48 sun kawo ba ta saka manzo Allah ba ya ce a kurin labarin da ya zo annabi sallallahu alaihi ya kai asfahan ne kasar sallah asfahan ya aka lissawa tana mil 48 kurin shine sun sai shan sun sai mutum sai mutum ne sai Niger sai Niger sai wata da magara ya ce wani ya bulaguro ya sallar kasar a tasawa to yanzu an ce ba a yi a turmuni ko a take ta ko a mai jirgi kun labari ne ya sallar ka ya sallar kasaru a gari kaza kuran dai bulaguro kaza wannan abi ce ba a yi kasar ka ba ko wacin sai wani ya je maradi ya kasar sallah ta kai bai ta sawa to shi labarin haka ne zo labarin bai zo ba daga manzon da Allah ya yi ko ce ba ta taki kaza sa kurin titalaqin tahiyya da darutun fil arab kurin darutun fil arab al-arabci kurin bulaguro ne dalilin haka wannan fa'intar hikima Abdullahi bin Umar ke cewa shi a matsayin shi ya ce lokacin min al-aqsatu salata wata ruwa ta cikin ibnu abi shayba abdullahi bin umar ke cewa shi in zai bulaguro in dai bulaguro ne ko mun guda da zai kasar sallah mun misali iya kawo bayanin nayi maka bayanin babu kayye da yake lokaza kalkashin wannan malamai ke bayani duk abin za a ce bulaguro ko mun ka danke shi in dai masu don bulaguro za ka sanar sallah amma misali a cikin gari yanzu misali akwai yanzu kamar Tokyo zuwa Washington aka akwai garin za a yi kilo 250 a cikin gari guda numan garuruwan kilo 250 zuwa maradi kada cikin gari guda to suka suka ce wannan kaga dogon tafiya ce amma baiwa kai kasaru saboda a gari ba mu ce ka bala guru cikin gari cikin gari kake amma in ka dan kilo ka wuta misali ruwa cikin sai musulun ruwa mun yi karanci abun annabi ya bala gurin fasahi uku fasahi uku da kai kilo 20 ma sha wani abu ne kuma ya kuma ya ya kasaru kilo musfasi yau ya bulaguro ne misalan ko ruwa ce ingantatta cikin sai musulun to bulaguro idan ya bulaguro farsaki uku kasar kilo shi zagani kenan ka bulaguro ne don haka yawan gaskiyar magana in dai ka bulaguro sunan bulaguro sallah ta kama kun zaka kasar sallah gaskiya wannan shi magana kuma tabbatata daga aikin da manzana sallah mai hudu ko amma ba kai da ba hikilo kaza gaskiya babu nasi daga manzana da kai da kadan
sai wannan yake tambaya ko da yake wata da turanci wai menene salaf da salafiya.
Salaf magabata na ƙwarai, wani shamku bayani cewa asali al'ummar musulmi, korin kowa musulmi ne, shi ne suna wanda ya gama kowa da kowa duka musulmi haka aka tashi. Tahiya na tahiya, musulunci na tahiya, kan manzana ba labari, mai ishimikun fasirar tilafin kasira. Annabi ya saba labari, duk da ya tsawon rai a cikin kusabai za ku ga saɓani mai yawa sai ka cewa fa'alaikum mai sunnati sunnata kulafa rashidi amma idan saɓani ya zo ku rike sunnata da sunna kalifofi na shiri masu shirya suwa ƙarƙashin wannan dai kenan tahiya na tahiya haka waye gari musulmi ne iya sallah iya azumi amma zai abinda manzan Allah ya ce ba haka sun sadi kuma sai inkarin babu ceto sam mu musulmi ne musulmi ne zai kama sunan wani Allah ya kira mai kabari ya wane ya wane kuna ji kuma har yanzu ana yi har yau musulmi misali guda biyar ya kira wani waliyi sunan waliyi biya mai bukata ko musulmi ne sunan musulmi zai kira aljani ko kira mala'ika kan biyan bukata kuma ya siya sunan musulmi musulmi musulmi musulmi zai kama sunan abubakar siddiq umar usman aisha ya zage su ya lance su kuna ji anan ma saka na ya saka na sa sauran shirye shiryen kuma musulmi ne ba sunan musulmi ne shi ya kama kuna ji kwanan nan wanda ya kama duka ma Allah Allah suka zaga gof su su su wanda ta ma suka ta eh hakika ko hakika Allah ma suka aka aka zagi gaba Allah ma ake zagi aga annan magana kuma sunan musulmi ne sai wanda Allah ko kai ne aka zaune ka ce musulmi ne to irin wannan kwashe-kwashe irin wannan haɗa cikin al'umma irin wannan aƙidu iri-iri ga sanar cikin al'umma to shi ga tun a wancan zamani idan aka ce maka salaf ko aka ce ahli sunna wal jama'a wanda su duka wannan ra'ayuka sun bar shi su abinda manzan Allah ya zo da shi da sahabbai ya wadatar da su su a kira da ahli sunna wal jama'a ko a ce as-salaf ko salafiya salaf su ne sahabban salafiya mai bin hanyarsu shi ne kun salafiya to wannan shi ne asalin wannan kalmar da ta samu suna ita kuma sunan kowa ya ɗauka shi ma a zama ta kan salafi ta kan irin kowa ɗauki irin na shi a irin kan shi shi dai a takaice ɗan wa musulmi asali kowa musulmi yake lalacewar al'umma lalace zamani ta kawo aƙidu iri-iri to ƙa'idar farko na aka ce salafiya ko asunar jama'a wanda su sun wadatu addini ba da ra'ayi ba ba na gada ba ba wani ba yayi haka ake a garinmu wani yayi a'a yaya manzon Allah ne in dai abin ibada ne ibada mace ba mu'amala daban ibada a kawo ta ibada a ce kamata a ba Allah ka neman lada tuna duk in yazo su tambaya a ina manzon Allah ya ce ko Allah ya ce babu to ba sai to shi salafiya to bayan salafiya a samu ƙungiyoyi iri-iri a ƙidu iri ga sanan wanda shi asalin kalmar salafiya ko ahlus sunna jama'a na ta gane ci gaba a takaice kenan ci gaba na'am malam sai wani yake tambaya akan cewa na hukunci mutumin da yake da mata alhali kuma bai iya ci da ta har ma ta je gidansu ta amso ta je ta samu abinci kuma in dan zai yi wata tahiya ma kawai kamar yan kudin kaɗan kamar jika guda ma yake ba tahiya tahiya wurin aikin shi
to kuma da bai haliya na kuma da yake bukata babu kenan da ƙarfin ƙarfi ne kenan inda aka ce da wadata shine lahi annabi sallallahu alaihi iya cewa cikin wata ruwa ke magana cewa kafa bil mar ismu an da yaman yaqut da ruwa ya ishe ka zinihi a ce ka tozartar da wanda yaunin shi ke kanka laihi ne ba karami ba iyalanka duk wanda ke kasanka ma'aiwa ne iyalai ne kana da hali ka ƙi ba su abin da ya dace ka ba su wannan kaɗai ya kai halakar da kai wannan kenan inda hali yake ba su laihi ne kuma babba kuma shi malamai ke bayani yan uwa haƙƙi yauni da yake kan namiji kan mutum na ciyar da iyalai ya yi yaunin yin arma ya yi arma muhimmanci misali wani zai iya yin arme ya ƙara arme ba tare ba da yi ɗaukan ya ɗauka wani iyalai shi ya jaje misali ba hali ko amma iya samun wadata maimakon ya ɗauke wani wani da ya kan shi za shi ya arme kuma wannan kin a kata ita mata shiga layi ba ruwan shi kun shi kun mata arme kun zai tara kaga wannan akwai illa shi na ce haƙƙin ciyar da iyalai haƙƙin ɗone iyalai ya yi girma an yi neman shi a kanka a kan haƙƙin yin arma kenan laihi ne babba ka tozartar da iyalanka da abin ka ƙi ba su amma babu hali wannan kuma darura ce a yi haƙuri inda kwai ta nemo ko ta bada nata wannan kuma darura ta kawo ba a zargin shi kan haka in babu ne
sai wannan ke tambaya cewa hailan mace mai ciki ya ne take
dan uwa mas'alar ina ga hana ta min wannan magana har wani ya kirayen daga baya yake ce ya karanta kasa kasa malata na malikiya a yi magana mai haila mai ciki tana haila wata na uku wata na shida dole ka inwa dole bayanan dama mun gansu inda ka ji bayanan da nayi satin da ya gabata maganar yin haila ga mai ciki magabata sun yi magana kanta abinda na rinjas na maganar rishin haila ga mai ciki da dalilai kamar haka na farko hujjar da suke kama su ce ba ta haila mai ciki da wata illa daban saboda Allah subhanahu wata'ala ya sanya idda ta mai ciki ga ta mata matar da aka saki da jini ko da ciki kinan inda har mai ciki za ta yi jini kenan ba maganar ɗora mata maganar aihuwa an ba da alamu da yawa hatta maganar in an sami istibra'i mace ta yi haila shine alama babu ciki wannan kuwa sun haka shari'a kenan inda har da ciki za a yi haila kenan akwai istibra'i da haila kada babu shi wacce kuma magana ta jamhur gaskiyar magana bayan haka bayan zamani iya tafiya tahiya masu ilimi na zamani a ilimance Allah ya kawo ci gaba malamai na addini ne kuma sun karanci ilimin likita wasu doktorori ne sun akwai wanda suke gynecologo ilimin mamata suka na musamman an tsaya an bincike wannan mas'ala sai suka ba da goyon baya a likitanci na zamani cewa in dai regil ne mai sunan haila to mai ciki ba ta yin shi wanda yasa abin da aka ce haila ko a can da'ayin ko a ilimin zamani wani hikimar Allah ce subhanahu wata'ala wuri da Allah shin huda da Allah yake yi ta da'in ya zo ya zamana a ce ta ma'aiwa da take ɗaukan yaro wannan shine idan wata ya kiwo Allah na duk mace bayan haila wani abu ana firfaran shi kai bayan ta ƙare haila a yi wannan wurin ajiya shine idan lokacin ɗaukan ciki yayi sai ba a samu ƙwai ba wanda zai shiga wannan wurin na matsayin a ɗauke shi a matsayin ciki sai wannan abin sai ya koma jini zai zubi shi ne ya zubo a dukkan wata ya wannan jinin ya zubi shi ne jinin haila asalin haila ma kenan rishin samun ɗa da zai shiga wannan wurin wannan abu ne dai ba na masu abin ne dai a takaice dai a ɓangaren ilimin mace mai ciki ba ta haila kuma ga can magabata daman sun ka dalilai na ƙur'ani da sunna an haila ce mai ciki ba ta yi wasu ci tana yi sa kenan na bada fatawar gaskiyar magana bincike ne dai abin na fahimta kan wani masala gaskiya mai ciki bata halaye dai wani ji daban yin rashin lahiya in dai da cikin to sai dai aje muke ce aje likita a bincika akan samu wasu mata da wani kunzugo na abu daban ba ba ciki ba su ce ciki ne wata illa ce daban kaga akan wannan halin akan iya samun haila kuma amma ba ciki bane shi kenan wannan sai tunda Allah ka ga zamani na ci gaba idan mutum samu wannan halin da ciki ta ganta da jini to da gaggawa ta je likita ta samu bayani wallawa ala na'am sai wani daga dunguran muna ta yana gaida ka dama yana gaida ka daga arlit tun amsa to sai wani yake tambaya cewa wai zakar riɗi riɗi ya ne zakar shi to na da yanzu a takaice yan uwa zakari di malamai an samu suka yi magana wasu sai a huda daga man to na abu ne mai matsalar gaske yanda kai kiyasi duka da hatsin da dawa da waye duka kiyasi ne babu nasi karara da manzo Allah ya ambaci zakati kaza ce ko dawa hatsi ko wake duk kiyasi ne kan wancan matsayin abinci wanda za a je ya shekara kan karkashin wannan shi ma ridi za a auna in ya sai 300 kuma ce tiya 200 da abin kan aure zakka shine kurin hanya mai mai sauki kurin wallahi wala na'am to sai wannan shi ma yake tambaya wai bayan sallar asubahi ana iya yin wata nafila na ce kiyasi kenan nassin da ya zo karara ka mace sunan abinci a mace sunan dabino sunan inabi kuma ce zabib da sunan dawa kai sunan alkama da sunan sha'ir karkashin sa ne ake kiyan sauran abu kenan ba kama suna ba karara kenan da kawa dawa da sauran su guji yaki yasi shi ma ridi haka nan a takaice magana me kace bayan sallar asubahi akwai wata nafila a iya yi dan wa bayan sallar asuba babu nafila sai dai Allahumma sai in wanda zai waye masallaci rana suka sallar asuba da ya zo da asuba an ta da kabbara ta sallar asuba to a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sallar nafila bayan ta da sallar tafarilla sai ka bi liman ka shiga kada baka yi baka alfajar sai ka bi liman bayan an yi sallama an kare sallah to an baka dama ka sauya wuri ba so kai tsaye da nafila bayan farilla ya ka dan canza wuri ya ka kawo nafila ka tarka alfajar da sunan kayan nafila bayan sallar asuba amma wani kan yi ya karanta an ce ba a yi ba da kasar da ba sallah asuba ya kabashi sunna nasu hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi haka wani bai tabbata da abun iya wani ce bai ta hayaniya a manzon Allah ya tabbata wa sahabbai ko sahabiyin hakan in ka zo ana sallah asuba baka samu baka yi barkatar fajar kakka ce an ba bukatar gaga ba ba buga da gaga a a ji hankalinka ka zo ka bi liman a yi sallar asuba da kai bayan an kare sallar asuba ya ka sake wuri ya ka kawo sallar ka tarka talfajar shi kenan ka sabaki amma haka na fi haka kuma talaka haka ba dalili ba yanta malam sai wani shi ma yake neman ƙarin bayani akan cewa wai an ce annabi adam shi ya fara sallah a zahar la'asar annabi nuhu magarba annabi ismail da sauran sallolin wannan kowane annaba ne ya fara yin ta tukuna
to an ce ne gaskiyar magana ban san ba wani nasi da ya inganta daga iya Allah alam ka ilimin iya yawa ni dai ban san ba nasi ingantacce na san nasin da ya tabbata a Qur'ani da sunna annabi ya maganar sallah shi kan manzo Allah kanshi sallah ta farko sallah da farko sallah hamsin aka bashi balle sai ba sallah biyar wace ba annabi kan sallah hamsin aka bashi lokacin da Isra'i Isra'i kenan da da Miraji ya je ya dawo wajen Musa ce Musa Musa ce mishi Muhammad wannan na san jama'a ta na saka zaka abin yayi wa koma a rage maka 45 40 40 haka kai da biyar sallah biyar to kun aka ce yanzu wannan bi annabi ce bi hai Musa ce koma ta yawa annabi ce gaskiya Musa ban iya koma ku kuma nake jin koma ta isa Allah mai kiran cewa wannan biyar ce amma suna matsayin matsayin 50 a takaice kaga wannan shine abin da sai ya tabbata kan annabi kanshi sallah 50 aka bashi gaba aka bashi biyar wannan sallah annabi kaza kaza wannan Allah wa alam sai dai in ta za misali ibada shi da wuce kaza nan gaskiya ni dai ban nasi sahi gaskiya da amma mutum yana da gudunmuwa ci ƙarin ilimi sai ƙaro mana Allah wa alam na'am to sai wani yake tambaya ko kuma yana cewa kamar mutanen karkara da aka yi zancen talatat amyalikin nan waya akan zuwa juma'a su take shi abin da ake maganar ba wajibicin ɗorawa mutum ya yi bulaguran zuwa juma'a amma in ya samu ya je inda babu nisa za ka samu misali al'awali ta madina a ko sun ce sun kai mil ɗaya mil biyar da ce da irin ungoyi a tafiye-fiye kewayen gari inda dama ba ba ba wahala da yawa kuna da dama ku tai ku yi juma'a ku dawo wannan ba laifi bane ba amma babu a garin ku ba kusan garin ku za ku je ku yi wannan ba dole bane ba amma wanda ya je ba matsala kan shi amma kewayen gari wannan duk kuna cikin tare da gari
to sai tambaye shi ta bi iya cewa wai kamar wankan juma'a idan mutum ya yi wankan juma'a ya wadatar ko ko sai ya yi alwala
in yi wankan juma'a dan wannan me matsala kullum mutum kullum na gaya mutane kullum mutum ka guji abin da yake da shuba ko rikici ko sabani idan ka zo wankan ka na juma'a ka yi yanda kake wanka na janaba cikakke ka zo ka wanke al'aura cibiyar zuwa gwiwa ka zo ka yi arwala irin ta sallah bayan ɗan talakon ka zo ka yi wanka gaba ɗaya ka wanke sauran jikinka akan wannan za ka iya zuwa juma'a kai tsaye ba wani matsala kan shi ta magana ke wankan juma'a ka ce gusa jana kamar ganjana ba ne kan haka kenan ka kuma ba ba kana maka ba a can ba arwala to ka arwala ba shi kenan ba kenan ka yi arwala cikakka kuma ka zo ka yi wanka inda kake wankan janaba cikakke in ka haka za ka yi sallar juma'a
to mala wannan yake tambaye ko take tambaye cewa eh, suna sallah ne a lokal to wurin alwala in suka zo wurin sai su yi shafa akan akan hijabi ce to wa menene matsayin haka to shi na ce yadda ake shafa akan rawani za a iya shafa kan adiwa ko kan hijabi don mutum ta hudu kanta ba a waje kiran da ruwa tana iya shafa akan hijabi ko akan ko akan adikonta in namiji zai shafa kan rawani tana iya yi wala wala
to eh, wa- wannan yake tambayar cewa wai wankan janaba ne yake yi to iya lokacin da ya kare sai tuna da ashe ya mace bai wanke kanshi ba kuma babu ruwa shine ke cewa zai yi.
babu lahiya je ɗauko ruwa ya wanke kan
to wannan yake tambaya wannan ko ce a yake- maka mishi ruwa
ina ma'anar mijin da ya ce ma matar shi wai zaman diyanki ne ciki kuma idan da ke da kwandon shara wai daidai kuke
Amma shi ne ake magana cewa musulunci ya hana irin wani kalmomi ga ga abokan zama ya cikin kalmomi masu muni ga abokin zama irin wani kalmomi to duk da cewa ba a cewa saki ne yakan iya tawili kenan dalilin ɗiyan ta ya barta baka ta saki ne duk da haka nan baka ta saki ne kenan ya dalilin alhumar ɗiyan ta ya barta kawo nan ta zama ɗiyan kike ko nan kuma kamar kudin shara akwai wulakanci annabi ya hana cewa ta kabbe da annabi ya hana cin fuska ga mata na akwai cin fuska kuna ga inda inda kai aka wadi ka kai dadi kullun ce ka sa kanka a wajen inda kai aka wadi ya zo ce maka wani wani ce maka za kai kada ka ji dadi inda yake ce amma zaka ayo zaka ayo inda baka ayo ba zaka ayo kai ma dai ka za ta girma kai a mata wani cin mutuncin kuma kullun musulunci ya bar tabadulin karamawa bulaci an wance armeni ba zama ake na sakarci ba zama armeni zama ne mutunci zuwa kai kaga wannan kaga wannan a ga tura dangi duk sauran mutunci a baka ɗaya mutane an baka kuma ya zama karamin wani sauran gaskiya abin ya kamata zuciya ka ta nesa gaskiya gaskiya kai a kai nita wani abin bai dace a zan kalmar sakin
to sai wannan ya ce wai in- eh, macen wai da take gudun mijinta a a gado eh kuma ba ita kaɗai ba ce wai in mijin ya sha mata lahiya ya da lahi na da ilimi zai tun ta iya kuma shi kuma yar mata ba shi ne yan komi tun ta iya hakkin ta ta iya kuma da kuma yar ta mace da ba ba wani magana matsala kuma kan shi ba magana a wani lahi Allah ya himmi zai farta ta yi can yau ta iya ba shi kenan ba ai ta kan ta ce ba kuma yar haƙi dama idan da saboda adalci ne aka ce tsaya kun shi kenan wannan ba ma matsala kan shi ita ce mata bukata kenan mata ta- ta ta bar haƙin ta in dai ba ta da ruwa komi
sai wani ke tambaya lokaci wai to shi kaɗan shi kenan da gaggawa ya ake kasaru da niyyata kunan kasar in kasu bulaguro kun dumi bulaguro kun abu na automata kaman da kasu bulaguro ba ta aimada ko kasar da gida in dai ka shiga bulaguro kurin yanda a gida za ka yi hudu ba ka ce nan ne zama zama gida haka bulaguro kun mai bulaguro sallar shirka a biyu ce da azuhur da la'asar da isha magarba tana nan ukun da asabar tana nan biyun ta ina ga lokaci ya ta yi na mala wanda yake tambaya ba tambaya ba ko kuma yace roƙo iya roƙo gare ku cewa kayan shi ya bace da Allah kuma shi addu'a Allah sa ya samu to amma muna buƙatar duka addu'a a sa mu cikin duka mun cikin addu'a gaba daya duk masu buƙatar alkhairi da shi mai asara kaya da sauran jama'a duka dai masu asara Allah mai domin su Allah ala ƙarshen rabo Amin.
kuma abin da ya- aka rasa Allah ba sa ya zama Allah mai gurbin shi sama da abin da aka rasa Amin.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كم قبل إن شاء الله السلام عليكم وقال